saboda ƙarya fa aka yi mata bai gani ba ko ba shi bi Allahu akbar to sai a wannan rana fa sai sai zauna kusa da ita wa qadamu kasa ta sai na zo makan bishara na zo ya zauna shekara la yuha ilayki manzo Allah wata guda Allah bai taɓa yi masa aiki ba wannan zamanin Allahu akbar fi sha'ani amma cikin lamarin sa ne Allah bai yi aikin ba fata shahada zamanin nan sai ta yada sun matsala sai manzo Allah yace ya Aishatu sai manzo Allah ya mata magana da ku ba ya mata magana cikin kwana 30 din nan to zamanin da ya zauna kusa da ita sai ce ya Aisha innahu qad balagani anki kaza yace labari ya isan mun gare ki kaza fa in kunti bari'atun an ce kin yi aikata barna da shi Safwan ranar dawowa daga yakin nan inji manzo Allah ya tambaye ta a wannan zaman da yi yace fa in kunti bari'atun in kin kasance kubutacciya ce baki aikata abun nan ba fa sayabbur ikillah kusa Allah ya kusa ya kusar da ki in dai baki ba za Allah ya bata wannan labarin yace wa in kunti almamatu bi zambin idan ku kin san kin radadantu da laifi wato in kin yi wannan abin idan kin san kin aikata ba daidai din ba da safwanu to shikenan fastaghfir lillah ne mugafara Allah in kin yi in ku baki ba to Allah ya kusa ya kusar da ke yace baki din ba kowa ya sani kamar yadda shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yaya ta kayya a garin nan kowa ya san cewa kin yi a fadarsa to haka Allah zai aiko malaika Jibrilu ya kubutar da ke cewa kuma baki ba kowa ya la akbar to zama wa tubi ila Allah ki tuba wa Allah wannan abu in kin yi shi kuma karki kare fa innal abda domin shi bawan Allah kowane ne idan aka rafa bi zambihi yayin da ya bauka baki yace da Allah na ilahi fi Allah summa taba sannan yace kuma na tuba akan laifin da nayi manzo Allah kuma ya zo na yana mata wa'azi yace bawan Allah duka in yi laifi ya gaya wa Allah cewa na yi laifin nan bayan ya faɗa haka kuma yace amma Allah na tuba zan ƙara ba tutaba Allahu alai Allah zai karɓi tubansa manzo Allah ya ne mata wannan wa'azin falan ma qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatahu yayin da manzo Allah ya gama abin da yake gaya mata tana jin ta tashi alasa dam'i tace zamanin sai na ji kuma hawaye na ya yanki tace cikin kwanakin nan duka ban taba barin hawaye na ya yanki daga daga cikin kudin ido na ba bana bacci kuma amma da manzo Allah ya faɗi wannan kalma sai hawaye yanki mun sai naji kuma na daina kukan baya ba hawaye dan ya ce kusa Allah yake da ya kukutar da ita in dai ba ba to ta san ko ba ta yin ba mun ka san dama ba abu mai ciwo a duniya kamar a faɗa maka abu na sharri wanda kai baka yi abin ba idan ka yi aka faɗa wannan ka ai dama aikin ka ne amma baka yi ba a rika faɗa ya fi ciwo ita kuma tunda manzo Allah ya faɗa ta san manzo Allah tunda yake bai taɓa magana ƙarya ba bai taɓa magana son zuciya ba kuma dan ba wanda ya san yadda manzo Allah yake a wajen sha'anin wahayi cewa baya komai kamar nana Aisha dan ita ce a ɗakin ta ne malaika Jibrilu ya zo aka yi aka Isra'i nana Aisha kuma ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sirri ya Aisha idan malaika ya zo masa zaman in wahayi ya zo suna zaune da nana Aisha ko a kwance suke da malaika jibril ya zo da wahayi malam sai cikin manzo Allah ya dinga rawa ya dinga rawa rawar jikin sai ta farkar da ita ko tana bacci tace kamu a ce wahayin nan an gama duk tuban da yake kan kan shimfiɗa ya jike da gumi a cikin manzo Allah saboda wahayin nauyin aya sai manzo Allah ina ina jin tsoro ga ga zafin ganin malaikan nan yana ganin malaikan ga zafin koya masa ayan nan da yake ga karfi irin na malaiku ga kuma nauyin hukuncin da aka sauyar aka saukar sai manzo Allah ya rika ya Aisha tu dasrini dasrini dasrini dasrini wato life mu daina ganin wannan alamar malaika shine ake ta ya da dasru din nan wato sai man sai na Aisha ta tashi sai ta dauko bargo sai ta dinga bata yi wara in ta lullube shin nan wannan lullubewa ba ta hana kuma gumin da rawar jikin ba amma dai ba ya ganin alamar mala'ikan da zai rika fargaba kuma har ya komo ya rika zammilni ya aishatu in sai ce zammilni zammilni shi ma lulluba ce amma ita da siru da zammilu wato ita zammilu ana jin wato a sa mutum a lullube shi lub kamar kamar misalin daga kansa har zuwa sawayensa da sirku ko an rage wani gun shi ma lullubi ne amma dulluga su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka da yake yi din nan ta san hakikar abin da ya faɗa gaskiya ne to shi yasa da dai yake din nan in dai baki ba Allah zai fitar da ki din nan to da ta ji wannan ta san lalle abin ya kusa tabbata ke abin nan Allah zai yayi mata bakin ciki to zamanin nan sace in kada jiryanihi sace gudanar hawaye sai ta yanke hata a hasanu minhu bi qadaratin hata ma hasa minhu bi qadaratin tace ko kwallo sai ma bi kara gaba daga lokacin wa qultu li abi ajib anni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace da naji manzo ya faɗa ka hawaye ide na din nan sai nace am samun duk abin da na faɗa ya rasulullahi saurara ka ji abin da zan gaya maka ya manzon Allah inji na Aisha qal sai ce wallahi ma adari ma aqulu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi na rantsi da Allah ma adari ban san ma aqulu abin da zan faɗa ba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu injina na Aisha fa qultu tace sai na ce li ummi ga jati mata adibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma qala ki amsa in magana da manzo Allah yake faɗa din nan ki ji abin da ya gaya min ya ce idan na san ban yi ba Allah zai fitar da ni kusan nan ya ce kuma in na yi in tuba nemi gafarar Allah duk bawan da ya laifi ya kuma bayyana Allah ya yi laifin kuma ya tuba Allah zai karɓi tubansa ta ga gata masa wannan Allahu akbar kala sai ta ce wallahi ma adali ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ita ma uwa ta ce ni ban san abin da zan gaya masa ba kala wa ana jariyatun hadisat hadisatu sunni ta ce ni yarinya ce inji Aisha ta ce ina ganin yarinya ce ni me ɗan shekaru ya zan iya gaya manzo Allah wata magana wacce zai ji la aqra la aqra kaseeran min alqur'ani suka gashi kuma la karau ban yi karatu yawa yawan surori daga alqur'ani ba dan karatun da ne dan kadan ne domin yan shekarun su auren su da manzo Allah din ba a dade ba bata karanta alqur'ani da yawa ba balle ta ga tana da wani girma wanda har za ta yi kace nace da manzo Allah ya ce kaza ta ce kaza ta yi tace uwar ta karbe ta a maganar da za ta ga manzo Allah hankalin sai kwanta fa qultu sai nace inni wallahi laqad alimta laqad alimta annakum sami'tum ma ta'addasu bihinna ta ce wallahi ke kin sani uwata alimci kin sani annakun ku samitu ku kuke jin mata da su bihin nasu abinda mutane suke zantarwa a garin nan cewa da ni da sufwanu mun kwana a jeji mun aikata abin da Allah ya hana wa fara fi anfusikum abin kuma ya cika a cikin zuciyarku bakin cikin wa sadaqatun bihi kun gaskatu da shi wala in qultu lakum inni bari'atun ko da na ce muku ma ni ban yi wannan abu ba wallahi alamu inni la bari'atun ai Allah ya san ban yi ba ko da na faɗa Allah ya san ban yi ba in ma na ce na yi shu ai Allah ya san ban yi ba la tasadduquni bi zalika ko da na ce ban yi ba ma ba za ku iya gaskata domin duk birnin garin zamanin sha ake ta gashi kuma hakika an gaskata tare da da sufwani yana jawo aka latatu saboda haka tace ko na ce ban yi wa ba za ku yadda ba gashi ni yarinya ce gashi ni mace ce gashi kuma ni ba wani karatu ne mai yawa ba Allahu akbar wala in in wala in itarabtu tace ko kuma na ce nayi lakum bi amrin in ga muku wata magana wallahu ya'lamu inni la bari'atu ko da na ce nayi Allah ya san ban yi ba la sadaqatani idan za ku gaskata ni wallahi ma ajidu li wa lakum masalan ba ni da wani wanda zan ko tashi zan kwatanta da ni da ku tsakaninmu abinda zan gaya muku ku uwata da ubana da kuma manzo Allah ba wata magana da na san zan gaya muku ko nayi ko ban yi ba ku yadda illa a ba Yusufa sai irin magana da uban Annabi Yusufa ya faɗa annabi yaquba kenan zamanin da ƴaƴansa suka zo da labarin cewa kura ta cinye yusufa bayan sun yanyanka sun yanka akuya sun tuba rigarsa sun yanka akuya a kan rigar sun kwaɗe ta da jini suka kunso suka kawo sai na yaquba suka ce ai kura ta cinye yusufa mun tafi ɗiban wato muna muna gyare gyaren dabbobin mu shi kuma yana wasa da yara kura ta zo ta kame ta cinye duba rigarsa duk jini to ashe ka su suka yanka sai to shi annabi yaquba da aka gaya masa haka fa saurun jamilu sai ce to zan yi hakuri mai kyau wanda ba zan ga kowa komai ba wallahi musta'anu ala ma tasuna Allah shine abin neman taimako duka abin da mutanen garin nan suke faɗa ana aisha ta tace tace Allah shine zai taimake ni har Allah ya bayyana ban yi wannan abu ba Allahu akbar summa tahawwalat sannan sai ta juya baya fada jatu ala birashi Aisha tace da na faɗi wannan magana sai na juya baya na na bar tsohon na da gyatuma ta da manzala din din ne shiru bana ta da su komai fada jatu sai na kwanta ala birashi akan shimfiɗa ta wa ana arju ni kula zamanin kuma sai na shiga kauna ina sauraro an ya bari ani lahu dan manzo Allah ya ce Allah kusa yake kubutar da ni in ban yi ba to na kuma san ban yin ba sai na shiga sauraron Allah ya aiko da kubuta ta cewa ban yi ba walakin sai dai wallahi na Aisha ta ranka da girman Allah ma zanantu ban yi zato an yanzira fi sha'ani wahayi tace ni na yi kaɗan a zato na daraja ta ina san bata kai har mala'ika Jibril Allah ya aiko shi akan magana ta ba ji Aisha ta ce ban zata ba amma dan manzon Allah da ya ce za a yi dan haka ne da amma ni ina ganin ni ba karatu ba ni ba wani shekaru ba ni ba wani abu nake da shi na daraja ba ji Aisha take ban zata ra'a aiko malaika akan wannan ƙarya da aka yi min ba domin ka san tawali'u ne wannan sai ta san tana da daraja domin ta san duk matar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son ta ta gama arziki sannan kuma bayan haka ubanta duk duniya manzo Allah yace in an tara imanin al'umma sa gaba daya an tsora akan su ne an ga nauyin da suka dauka imanin duk daga annabi Adamu har zuwa ƙarshen sannan kuma a dauko imanin manzo sayyidina Abubakar tsora su kenan sai yarin Zainab to kiyasa ce wannan mutum sai ka san tana daraja lakin tawadu ne take na haka aka ce in ka ji malami ya ce ana alimu to fa huwa jahil in dai ka ji malami na ta ai mu karatu kam ai ba dama kaza ka to jahili ne bai san komai ba man qala ana alimun fa huwa jahil in ji manzo Allah Allah ya kara masa in kira da aminci dan haka Aisha take tawalin kace daraja ta banzaci ka kai har a aiko malaika daga ubangiji ya zo akan wannan magana kawo ba kace amma dai tun da manzo Allah ya faɗa ana arzu ina kauna bari an ubangiji ya saukar da kubuta kawa tun da manzo Allah ya faɗa na san ba ba san zuciya Allahu akbar wali annaha qaru fi nafsi min an yatakallama alqur'ana fi abli tace ni kuma ina ganin ni mawulakantacciya nake akan kaina min daga cewa an yi takallama alqur'ani har alqur'ani ya magana shi amri cikin labari na kawai a saukar da alqur'ani walakin tace sai dai kuma kuntu la kasance arjuwa ni yara Allah arju tace ina kauna an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nawmin uyaya kaji abin da ta faɗa tace ni dai abin da manzo Allah yace din nan Allah ya kusa ya kubutar da ni in ban yi ba to ban zaci alqur'ani za a saukar ba a'a zato nake manzo Allah bacci zai yi mafarki kawai amma ban zaci mala'ika zai zo akan magana ba saboda tawali'un na Aisha Allah ya ba mu albarkar su to fa wallahi na Aisha tace na rantse da Allah ma rama ban bai nemi an bariha majalisihi wato ya bushe daga mazauninsa ba wala taraja ahadu ko kuma wani ɗaya bai fita ba min ahlul bait daga mutanen gida ta anzala alaihi wahayi manzo Allah bai taɓa fita ba daga inda ya faɗi wannan magana bai tashi ba wani bai zo gunsa ba bai kuma fita gun wani ba har sai da mala'ika jibril ya zo da magana tun da yace mata in dai baki ba to Allah ya kusa ku fitar da ke in ku kin yi ki tuba tace tun daga wannan magana bai daga daga gun ba wani ko bai zo gun shi ko bai tsara ta komai ba har sai da wahayi ko فأخذه ما كان أخذه من البرهاء والشدة والكرب tace ina nan ina zaune shi manzo Allah a waje daya ni kuma ina zaune to abin da na saba gani in wahayi zai zo masa daga malaika jibrilu Allah ya aiko shi wato min barha ina daga tsananin washiddati da azaba wal karbi da ɓacin rai sai naga ya samu manzo Allah sai tace ina kallon sa sai naga fuskarsa tana canjawa tana canjawa sai naga jikinsa yana rawa yana rawa kamar mutumin da yake tuma kuma ta ce to da na ga haka kuma sai na san lalle mala'ika ya zo kenan domin shi mala'ikan in ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake sa shi wannan wahala zuwa yake sai ya dafa kafadar manzo Allah sai sai ya sauka a kafadar to nauyin nan na mala'ika sai jikin manzo Allah yana rawa gumi na rufe shi kuma idan sa duk ya canja gumi na takwarara a ƙasa kuma gashi yana koya masa karatu cewa sai ya iya wannan karatun kuma ya sa aba ya sauka da sura kaga suratul an'am dubu yawanta za tun ce wa saba'un wasu tuna aya aya ɗari ce da sittin da bakwai amma lokaci ɗaya gaba ɗaya saukar da ita ya biya manzo Allah kuma sai da iya aiki to ai ka san wannan abu wahala ta isa lakin shi manzo Allah mutum ne amma ba irin mu ba dukkan wahalar da zai ɗauka mutum wani baki ba zai iya ba dan shi yana kwana uku bai ci ba bai sha ba yana tarka kuma duk abin da yake bai fasa ba kwana uku ba abin da ya haɗiya na ruwa ko na ci sannan ko ba za ku iya gane yunwa yake ji ba kaga wannan ya saba al'adar mutane saboda haka yake iya ɗaukar nauyin mala'ikan amma tare da nuna alamar wahala kuma tuna na aisha tace wannan alamar da ta zo sai da to lalle mala'ika ya zo yau tace ina kallon sa kawai dan ba sa in ba sa da manzo Allah din tunda aka yi abu yana sauraron sai abin da Allah ya ce hatta annahu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yanhadiru minhu mislul jimani tace sai na ga wani abu yana ta kwarara a jikinsa ai mislul lu'lu'i to min al-araqi wato tace sai naga wani abu turi turi yana faduwa yana tar a ƙasa tar a ƙasa tace ashe abin da yake fado wannan azabar gumi ce ta azabar wahayin da yake gumi in ya yanko ya fada tace sai ga kamar turin wani abu ne ashe sai kuma duba sai ga ya narki gumi yana sauka saboda mala'ika ne zo yake ba da hikayar cewa Allah ya ce dina na Aisha ba ta taba yin niyyar zunuba bare ta zina kuma tace zamanin ina kallon sa ne ba ce komai ba Allahu akbar falamma tsara zamanin da ya tafi aika shafa a rasulullah sallallahu alaihi wasallama zamanin da wannan mala'ika ya tafi kuma hankalin manzo Allah ya dawo jikinsa wa huwa ya haku sai manzo Allah kuma ya duba Aisha sai ya murmushi dan shi baya dariya tunda manzo Allah ya zo duniya har ya bar duniya bai taba dariya ba shekara 63 ba taba yin wani abu wanda ya sa manzo Allah ya dariya ba an tambaye shi me yasa baya dariya yace bai ga abin da duniya ke jiran mala'ika Azra'il ya zo ya dauransa ya je kabari ya kance sannan a taru kuma a baitul maqdis a ce za a hukunci da fadarka da tafiyarka da motsinka duk abin da kai sai an cadi shekara dubu shida za a yi kan sirati yace wanda bai wannan bai shi ga abin dariya manzo Allah ya ce dan haka ni ba zan yi dariya ba idan abu da ya kai mutukar mamaki manzo Allah yakan yi murmushi sai a ga hakoran da babu dadi na ƙasa wato ya bashi farin ciki kenan bakin iya farin cikin sa kenan wato mun dari shedan ci idan wayan a cikin mu akwai mai dariya kamar nasara idan nasara na dariya kana daga nesa za ka rika ji dariya su saboda shigala da duniya to a cikin mu ma mutumin da tunanin sa yake kadan wauta fa ta yawa idan yana dariya mala har sai baka mamaki wani in ya dinga dariya sai ga tuntsira ya daga kafa su sama ya buga saboda munna in ka tambaye shi abin da yasa yi munnar kuma ba da wani hanzari mutumin da yake jiran mutuwa malam mala'ika azra'ilu wanda zai zo da mala'ika arba'in zai tuwo in zai zo mala'ika arba'in ka duba karfi irin na mala'ika karfin mala'ika daya karfin mutum ɗari ne da mala'ika ɗaya mutanen ba irin mu ba irin su annabi adamu mutanen farko irin su annabi adamu tsayin su kabu su cinne to mala'ika ɗari irin su to amma da arba'in zai tuwo in zai ɗauki ya in zai ɗauki rai ko na jariri ne kuma wanda wannan bai zo ya gama da shi bai shiga abin dariya har da tsuntsurawa shi sa manzo Allah yace shi bai ga abin dariya a duniyar nan ba to amma da wannan wahayi ya zo na nuna cewa Aisha lalle abin nan ƙarya aka yi mata to manzo Allah sai mun shi fa kana awwalu kalimatin takallama biha biha farkon maganar da manzo Allah ya fara cewa da Aisha an kala sai ce ya Aisha yace ya ummul mu'minina ahmadillah godewa Allah kaji jama'a kun ji yadda ake so idan ni'ima ta same ka ba kyalkyalewa za ka yi dariya sai ka ce alhamdulillah idan wani abu ya same ka na musiba sai ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dama haka ake yi idan kuma wani abu ka gani na mamaki wanda yake sai ya baka tsoro da gaske sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to amma ba mutum ya rika kuka ko yana ihu ko kuma mutum yana kyalkyata dariya dan munna ba a'a ta ji abin da manzo Allah yake da mala'ika ya zo da kukutar ita ce ku tun da take da ganciyarta har tsoron wani namiji ta yi sha'awarsa ba bare ce ni ya zata tare da wani namiji safwani din nan kaji kaji kaji Allah ya koyi jibril yawa manzo Allah cikakken bayanin lamarin su to da mala'ikan ya tafi sai duba Aisha ce ya Aisha tu ita mijillah ki gode wa Allah Allah ya kukutar da ke ya bayyana cewa abin nan ƙarya aka yi musu faqad barakillah Allah ya kubutar da ke ya Aisha faqalat ummi ya ta mata abun sai ta ce ummi li rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ka ji girmama irin ta larabawa wato Aisha tana zaune uwa kuma tana zaune wannan wahayi ya sauka to da dai manzo Allah ya ce mata ihmidillah godewa Allah din nan akan cewa ya bata labarin gashi gashi abin da Allah ya ko Jibril ya gaya mun yace in gaya muku sannan kuma a sanar da duk mutanen ƙasar nan sannan a dinga sanar da wannan kalma ƙarya aka yi miki daga yau kuma har tashin kiyama ya gaya masa uwar da farin ciki ya kama ta na yarta ta kubuta daga sharrin mutane da kuma azabar Allah mala sai sai ta ce ya Aisha ki kumi da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashi ki tsaya wato girmama Allah raba kenan sabanin mu kenan in mutum ya girma mata sai ya kwanta to su kuma in sun girma mutum sai su miƙe su sai su ce ki tashi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu Aisha ka mata mata malam da yanga suke kaji sai ta ce fa qultu ita Aisha da uwar ta faɗa sai ta ce wallahi la aqumu ilayhi ba zan miƙe in je wajen wato da tashin nan manzo Allah na waje ɗaya tana waje ɗaya ta miƙe tsaye ta girma mashi in ta girma mashi kuma sannan ta koma ta zauna kusa da shi domin mace ita ce mai bin miji ita take wa namiji ladabi ba manzo Allah ne zai tashi tunda yake Allah ku tsada ita ya zo gurin ta ba ita za ta tashi ta gode masa sannan ta koma wajen su mai ladabi kuma in ji uwar ta ji iyayen kirki kenan wato ta ga yadda suke shirya ƴaƴansu sabanin iyayen da suke ba na kirki ba wata uwa da ma yarta ta zo sai ta dinga kiya mata sharrin da za ta je ta bata mijinta kaga wannan uwa ba uwa kirki ba ce yar wuta kenan Allah kiyaye mu ka ji uwar kirki sai ta ce da yar kashi ki je ki girmama manzon Allah sannan ki zauna kusa da shi to Aishar ita kuma saboda irin al'adar mata na jin su wani abu ne sai ta ce ita ba za ta tashi ba wala hamdu illa Allah ba za ta gode wa kowa ba sai Allah ka ji abin da ta ga manzo Allah domin ranta ya baci dan me ya kaurata mata kwana kwana 30 yake magana da ita baya zuwa ɗakin ta baya magana da ita baya bata komai kwana 30 din nan sai dan me ya yi min haka ai ya san ni ba mai wasa bace bai kuma zata zan haka ba saboda haka ni Allah na godewa tunda shi Allah ne ya fitar da ni Allahu akbar Allah ya kara musu yarda Allahu akbar fa anzalallahu azza wa jalla sannan sai ubangiji ya sake saukar da aya yace innal ladzina ja'u bil ilki ku sani waɗanda suka zo da wannan ƙarya da aka yi miki ce Aisha uzwatun minkum mutane ne daga cikin ku suka tsaji wannan dan kishi kawai saboda dangin su a bakanta miki rai manzo Allah ya sike ki saboda haka aka yi miki haka amma ki gode Allah Allahu akbar falamma anzalallahu hadha fi bara'ati aisha ce zamanin da Allah ya saukar da wannan aya cikin ya kubutar da ni ban yi laifi ba kana abubakar siddiq sayyidina abubakar siddiqi wato uban na aisha kenan shi ma da ya shiga bakin ciki kwarai akan magana domin ana ta yaya ta ana ta yarsa ce wanda shine babba a cikin manzo Allah ga yarsa abin da ta yi shi ma da wannan aya ta sauka sai ya ce to ni yanzu tun da yake abin nan Allah ya kubutar da ke magana ta tabbata to akwai mitsahu din nan wanda tare ake yaya ta magana da shi shi ko mitsahu maza in sai da baka shi ke baya ci da sha da sutura amma duk da shi ake yaya ta saboda haka jama'a kar ka ga mutum kuna tare ka mutu ba za a yi maka sharri tare da shi ba kar ka ga mutum na cin arzikinka ka zaci kuma lalle ba zai maka sharri ba ba haka bane mutum mungu ne yasa duk abin da kai aka ce ka shuka ka amfane shi duk abin da ka dasa ka sha inuwa amma mutum da wuya ka ga mutsahun nan wato dukkan nauyin sa akan sayyidi abubakar yake amma da aka zo da ƙarya cewa ƴar abubakar din ga abin da ta yi ya san abin ƙarya ne amma sai aka hada baki da shi yake yada magana a gari to da Allah ya kubutar da nana Aisha akan cewa ba ta yi ba abin ya bayyana a gari to sai sai shi sai na abubakar zamanin nan sai wa kana yafi kwalamin tsawo yana ci da shi min asa li qarabatihi minhu saboda kusanta zumunci gare su wallahi la an fi kwalam shay'in abadan ba sai na baka yace wallahi na daina ci da mustafa ko da lauma sai har abada tunda ba masoyi na bane gashi dan uwana gashi dauyin sa akai na abin nan musibar nan ka samu yata aka hada baki da shi ana yayata nan gaba ya ƙara amfana ta ko lauma daya sai rantsi da Allah Allahu akbar ba da ma kana fi aisha bayan ya faɗi wannan muguwar magana ga aisha ba zai ƙara amfana ta ba fa anzalallahu azza wa jalla zamanin nan Allah mai girma da buwa ya sai wala ya atali ulul fadl minkum wa sa'ati ayyutu lil zuwa aya kuma sai Allah ya kuma saukarwa to an ce da sayyidi Abubakar dan me zai haka ai tun da yake shi mawadaci ne wannan matalauci ne abin da ya masa ya cinye shi da girman fakuri da girman kuma shi babba ne ya bar wannan mutum akan wulakansa da kankancinsa don shin gode Allah sa Allah ya ce masa koma ka ci da shi manzo Allah ya zo ga mai ce ga abin da Allah ya ce fa qala ababukrin bala wallahi inni la habu an yaghfira Allah li yace zan koma in rika ci da alƙau kuma ina so laifin da nayi na rantsu wannan Allah ya mun gafara Allah na tuba sai da bakar sai tuba kuma ya koma yana ci da wannan mutum ka ji isa su malam duk maganar da suke sai Allah ya aiko da amsa waɗannan mutane sun ji daɗi amma mu ma mun ji daɗi tunda muka samu wannan abin da suka yi nan muna rike da shi Allah ya ba mu ikon koyawa jama'a kun ji yadda abin ya rika yi ya rika yi da akan Aisha da kuma wannan mutane da suka yi mata sharri faraja ila misahu allazi kana yajri alayhi sai koma yana ci da misahu yana masa alheri kamar yadda yake masa da bayan ya rantse kuma ya tuba ya kafara wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu zainab bintu jahshin manzala sai zama yana tambayar zainab ya jahshi an amri ga lamarina fa qala ya zainab ma alimtu ma ra'aiti ma alimtu ma ra'aiti ban san abin da ya gani ba fa qultu sai nace ya rasulullahi ya miki da aikin Allah ahami sam'iyo basiri kiyaye dina da idona wallahi ma alimtu alaiha illa khairan tun da nake ban taba sanin Aisha ta yi wani abu ba sai alheri zamanin da ake wannan manzo Allah duk wanda ya san suna gaisa da Aisha sai ya raba sai manzo Allah ya ce ni kika sani ne lamarin Aisha kowace sai manzo Allah ya tambaye ta zai ce ni ban san Aisha da wasa ba amma manzo Allah saboda Allah bai aiko ba ya ki saka wannan Aisha fuska kuma Allahu akbar qalat wa hiya allati kanat tusamini fa sammaha Allah bil wara'i inta Allahu akbar to jama'a wannan shine karshen kisar wannan ƙarya da aka wani Aisha Allah kiya mu da sharrin masu sharri kun san mutum mugun mutum ne muka ga wannan daraja irin ta wannan mata amma Allah ya ce dama can kace bakin ciki zai zama alheri kaga sai da ya zama alheri wato tana ɗaya daga cikin mata hudu waɗanda a duniya ba su musu Allah ya ba mu albarka su me kace mana
لولا إن زمدموه زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا آبائكم مهين laula da dan menene in samitu muhu ku musulmi waɗanda kuka bada gaskiya da Allah a Madina me yasa da kuka ji shi wannan munafiki yana yayata magana ƙarya ga Aisha kuka zannar mu'minuna wal mu'minatu anfusihim khairan mu'minai su zaci wato mu'minai maza da mu'minai mata me yasa ba sa zata wa kansu alheri ne ku zaci man Aisha ba za ta yi haka ba kun ji jama'a wato in ka ji mutum mutum musulmi ne yana da alamar kirki kaji an zo an faɗi sharri an ta haka yake ka ce ni ku ba na san wani zai haka saboda wani mutum ne musulmi ne mumini ne mutumin kirki ina zaton magana nan ba gaskiya bane amma kar ka ji an wa dan uwanka musulmi sharri ka ce ai da aikata wannan ka an da aikin wani ka san wani in zai sharrin ma sai ya ce ku bar ganin shiru shiru nan na wani fa mugu ne kuma bai taba ganin mugunta ta haka ba dan ya bata shi kawai da haka Allah ya ce me isa ku mulai da kuka ji an wa Aisha sharrin nan tunda musulma ce mu'mina ce matar mai girma ce me yasa ku ku kicewa ƙarya ake ai su sai ku ƙarya ta gaba ki da Allahu akbar da dan menene da kuka ji haka wa qalu hadha yakun mubinun ku rika ta ƙarya akai mata ƙarya akai mata me yasa ba ku haka kun ga jama'a mu ma an koya mana yanzu in kun ji dama sharri an yi wa ƴan uwanmu musulmi ku ce wannan magana ƙarya ne ku kaga yanzu da sharrin abin da yake shedan ya fi karfin mutane sharrin ma dama ba a yi karamin mutum sai an duba babban mutum sai a masa sharri ko wani babban dattijo ko mai sarauta ko malami ko wani babban mai kuɗi sai a tsago wani sharri sai a jika masa shikenan mutane kuma sai su gaskiya ne gaskiya ne Allah ya ce dan me ba za ku karyata ku ce karya ne tunda ba ku gani ba ba ku kuma shaida ba kaga mu ne ake faɗa waɗanda suka yi wa zamanin da aka yi wa Aisha sharrin suka rika yadda Allah ya ce dan me suka yadda kaga Allah kuma ya nemi su faɗa wannan mace da daraja take to
لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون to Allah ya ce shi wannan munafiki da ya kawo wannan magana ya ce Aisha sun yi wannan abu da wancan mutum laula da dan menene ja'u alaihi bi arba'ati shuhada'a yazo akan an yi wannan abun yazo da shaidu hudu ai sai ka shaidu hudu tukuna cewa da Aisha da Safwanu sun yi kaza kamar yadda muka faɗa dama hukuncin zina kenan idan ka leƙa ka ga mutum a ƙasa suna yin zina da mata ka gan shi akan gado da ita kar ka ce sun yi zina idan ka gansu a cikin mayafi ɗaya sun rufa kar ka je ka ce sun yi zina sai dai ka ce ai na ga wance da wani a cikin mayafi sun lullufa idan ka ga a cikin su ma wani na kan wani haka za ka je ka ce na ga ɗaya kan ɗaya ba za ka ce na ga sun yi zina ba sai ka gansu tukuna kalmir wani fil muka halatti kamar yadda masayin kwalli dan itacen nan da ake zura a kura sandu to ka za a saka musu a farjin ta haka to sannan nan ma ba zuwa za ka ka faɗa ba sai kai maza ka kira mutum ɗaya ita ce wani zu ya leƙa shi ma ya ga haka ka ce da ka gani eh ne suke zina suke sai ya koma waje ɗaya ka kira ɗaya shi ma ya zo ya leka ne ka gani ya ce a gashi nan suna yi ka kun zama ku uku kenan ka kuma koma ka kirawo ɗaya shi ma ya zo ya gani nan ne za ku je ku ce sun yi zina alƙali ya da kuma a yi musu hukuncin zina amma cikin ku ku hudun nan in ɗaya ce ni dai na gan su a kwance akan gado wannan wanda ya kasance sai a ma bulala tunanin ya mata ƙarya ko ba zina suka yi ba ka ga hukuncin zina yana da wuya to a yanzu da yake ba jahilci duk ya gama mana jiki banda jahilci ba abin da muke aiki da shi haka kawai mutum sai ka ji ya ya ga mutum sai ce mazinaci ne ko ya ga yarinya ko kuma wata mata sai ce ai mazinaci ya ce ya wannan da take ba na banza bane ka ji wai fitar da take zina take zuwa bai gani ba ko bai shaida ba wallahi duk mutumin da yawa wani mutum kazan na zina kuma hukuncin nan da Allah ya faɗa in ba aisha nan duniya ba in ya je lahira sai ya samu wannan magana a rubuce domin akwai rakibu da atibi zamanin duk da kace wance da kuke ganin mu na ku samu ce duk kusan nan da take na take sai rakibu da ma sai sai sai rubuta da sun rubuta ran ta kiyama sai ga abin a rubuce a gurin ka a wuyanka a bude a gani sannan mutumin kuma Allah ya sanar da shi sai kuma ya zo ya ce ubangiji ina son kai mun ka fitar mu da haƙƙina ko mace ce ko namiji da sai musu kazaf din nan kace zaton su kana zaton kuna yin sunan ko kana zaton kuma wancan abin nan da take yi munafika ce ko kuma shi wannan munafiki ne to duk dai wannan yana rubuce ran ta kiyama sai Allah ya sanar da su su nemi kuma a fitar musu sai a tura mutum wajen maliku domin tan bulalar ba irin ta nan bace sai a tura mutum can wajen maliku sai maliku ya mika yaran sai a tafi da mutum ta sai a je a ɗau bulalar wuta a yi masa guda 80 yawo wancan mutum zaton ƙarya akan zina ya jama'a ya kuka gani yanzu wani kan ya mutu sai ya faɗa sau goma kaga bulala wuta tamanin tamanin sau goma kenan wa Allah zai ji tsoro ya kasa hukuncinsa waye mutum jama'a mu kiyaye da aka kaji sai ji Allah cewa lisanu ka sai fuka ko harshen ka shine takubin ka wanda zai sa a kare ka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa husnul mar'i tarku ma la kyautatar mutum a rika cewa wani mutumin kirki ne ya tabbata ko mutumin kirki to ya rabu da abin da ba ruwansa duk abin da ba ruwanka karka shiga ciki karka yi magana karka yi aikin a cikin in dai ba ruwanka ko an ce man ishtagala bi ma la ya'nihi yakutu ma ya'nihi duk wanda kuma ya shagala da kansa akan abin da ba ruwansa to sai ga abin da ruwansa yake kuma ya lalace saboda haka jama'a a kiyaye ka gani ai dan haka shari'a musulunci ta daura ka ga walima dai halatti abin da ake ce masa walima shine sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita walima to shine shedan da ya ga lalle ga shi walima sunnar annabi ce yace to yanzu na basu suke ta waliman nan ai sun ko kai manzo Allah sai jirara kuma Allah ya musu gafara wurin bata ta abin da ake ce masa walima wato idan aka yi maka suna ko ka ko kai aure su ne abun farin ciki da ake nunawa ko aka nada ka wani mai mukami a sha'anin sarauta munna dai ta kama ka sai ka ce to bari munna da abin nan sai ka je ka so ko akuya ko rago ko kuma saniya karfin ka ya kai sai a yanke su a dafa wani a soya wani a miya sannan ka so irin su biredin nan ka so kamar irin abu wanda yake na shasha a dafa shayi ga shi nan fululu amma ban da giya kar a kawo giya gudu da gora a zo a baje shi a gurin da su alawan nan mala a baza ka gayyato mutane ka sai wane ka raba ko takardu ka rubuta ko kuma ka sanar cewa ina walima lokaci kaza rana kaza a guri kaza ta munnar aure na ko suna ko an bani wani mukami sai dukkan wanda ka aika da takardar ka aika masa to in lokacin yayi sai zo gurin a tare a ci naman nan a ci abincin nan a sha shayin nan a ci goron nan a zauna a ta yin abin da ake na munna amma banda aikata barna a gurin har kuma mace je gurin ku mazazallan ku to in kuka gama kuma za a tashi sai a ce to jama'a ayi addu'a sai a annabi salati sannan a dubi wasu ayoyi na alqur'ani a ja da addu'a masu kyau cewa wannan abu da Allah ya bani Allah ya sa masa albarka in da ne Allah ya masa albarka Allah ya sa masa makin addini mai mutuwan sunna ne mai arziki ne duniya da lahira ai masa addu'a in kuma sarauta aka kara masa wani girma to wannan abu da Allah ya bani Allah ya sa Allah ya bani iko rikewa Allah ya sa hanyar tsira na ne ba hanyar da zan halaka ba ai masa kyakkyawar addu'a in aure ne duka dai sha'anin ai addu'a ba domin ka san in an ci abincin nan duk wanda ka faranta rai in yi maka addu'a sai Allah ya saka maka duk addu'ar wanda ka faranta wa rai da kayi Allah ya karba kenan sai ma kyakkyawar sakayya saboda ka ciyar da su nama da shaye-shayen nan duk abin da suka roƙa da farin ciki suke fatiya to Allah ya karba abu to kun ji fa'idar walima kenan to saboda ka ji tsananin wato shiga abin da ba ruwan ka sharri ne to a wannan walima idan wani ya gano taron kamar anan ana yi a sararin nan aka yi rimfa sai wani ya leko ce ah ni taron me nake gani a can sai aka ce ai walima sai wani ne aure ko ya suna ko an kara mai wani girma saboda haka yake walima ana nan ana an taru sai ka ce ah bari mu je ai ko ko shayi ma sha kofi daya da ka zo sai ka nemi wata kujera ko benci sai ka zauna ka zauna aka zo rabo aka zo ga goro nan ga wannan to da ka sha aka gama sai mai walima sai shida shi a cikin tsarin waɗanda ya kira ba kai da aka gama walima sai ya rubuta takarda ya aika ma yace goron da kaci da shayin da ka sha da naman da kaci ni ban yafi ma dan ban kira ka ba ka biya ni kayana to in ya kai ka kara wajen alƙali sai a biya sai a biya shi to ka shiga abin da ba ruwanka to da haka ka ga zaman mai sharri jama'a abin duk da ba ruwan mutum ba ruwansa harshen mutum shi ke wani shi Allah kiyaye mu wata ran na taba ganin wani wato kissar wani alƙali zamanin ana shari'a ta musulunci da kyau irin alƙalan nan masu tsoron Allah da gaske wato sai wani mutum sai ya kawo ƙara ka san dama yana da ƙa'idar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya nada babba mai sarauta wato idan Allah ya sa zai samu aljanna a cikin sarauta ta da Allah ya bashi sai Allah ya bashi waziri mutumin kirki waziri ka san daga waziri dai dama daga sarki sai waziri to idan Allah zai ji kan sarki sai Allah ya bashi waziri na kirki idan sarki ya manta zai yi danyen hukunci sai waziri tuna ma ya ce masa ɗan kai daɗe abin nan fa kaji kaji kaji kaji asalinka yadda aka yi gida ko a gida ne ya ce asalin gidan nan su wane da wane da wani sai masa kyakkyawan lissafi sai sarki ya gyara hukunci in gona ce haka in ma shari'a ce aka ka a gingine sai waziri ware masa sai hukunci mai kyau to Allah ya taimaki sarki kenan zai shiga aljanna amma manzo Allah ya ce in Allah ya nufin yi wa sarki azaba ko mai hukunci azaba sai ba shi hajirin waziri wato lalatacce duk abin da sarkin zai kwaba ba ruwansa sai ya zaga kawai ci hanci kawai kuɗi sai zaman sa ina kallon sarkin na yin ba daidai ba wazirin banza kenan Allah kiyaye sarki yin kirki da wannan zamanin nan kun ga wannan alƙali sai wani mutum ya ka ƙara waziri na zaune wato mufuti kenan kamar alƙali mufuti shine wanda shi magana su ɗaya da shi to shi kenan suna nan suna nan sai ce abin da na kawo ƙara alƙali Allah ya ƙara maka ƙarfi ai da Allah ya ƙali Allah ya ƙara maka ƙarfi ya mai hukunci yace amin me magana ka yace ni ne da wani makoci na wato gidansa yana nan kusa da gidana duk zamanin da na je na so nama na so tattasai da tumatir na so mai idan aka zo ana suyar naman nan da man nan da tattasan nan da tumatir tunin nan da zai tashi irin mai kanshin nan tun daga fara gyara miyar har a gama ta duk gidansa yake shiga da shi da matansa da ƴaƴa duk kullum sun shanye mun kanshin miya saboda haka na ka ƙara sa mana hukunci da shi in ji in ji wannan mutum alƙali ya shiru ya rasa abin da zai ce ya ce niyya na san zan yi hukuncin ƙanshin miya ya ce zuwa ya yi roƙa ya ce a'a ya ce me yasa ba a rufewa ya ce ko an rufe sirri zai kasa tsani alƙali ya ce zai fita ya ce ya yi ciki ya ce ni ko na ka ƙararsa ka fitar min da haƙƙina alƙali ya rasa abin da zai ce akan wannan to mufti na nan a zaune sai muftin na alƙali sai ya ce ya ce ga wasu malam kai mun izini yi musu hukunci yace mu shi za ka iya yace Allah zai iya mu yace ku nema izini sai yace masa kai bawan Allah ina mutumin da yake shanye maka kanshin miya yace yana nan guri kaza guri kaza yake sana'a sai aka sa mai kira sai ya tafi yace aje a kirawo shi sai aka je aka kira shi aka ce da wannan mutum shin ka san wannan da aka kirawo mutumin aka ce ya san wanda ya ka karar ne yace na san shi a ina yake yace ya makoci na ne katangan mu ɗaya da shi yace to shine ka karasa yace faɗi karasa yace abin da na kawo ka kara wajen alƙali kullum in je in yi ce fa ne na in kashe kuɗi masu yawa ne rori na in kashe su in zo a tashi da miya daga farkon ta ƙarshen ka da kai da matanka da yanka duk kun shanye mun ƙanshin miya saboda haka na ka ƙara a fitar min da haƙƙina ba kai ka sai mun ba ai yace haka ne yace to kai gaskiya ne kuna shanye masa ƙanshin miya yace to ranka dade ya zami iska tana ta diba mu ba mu muke shawo iska ce take dibewa yace haka ne yace to kai ba Allah ya kai masa mana wannan dan kanshin miya kai abinda tsuntsaye ma sai su sha a sama kanshin yace ban yafi ba sai an fitar mu yace to kuma ku sawo sai suka fita waje alkali yana zaune a inda yake sai yana lekawa yana ganin su da aka je wani sarari sai yace ina kai mai kara sai yace gani yace zo ka tsaya nan sai ya tsaya da ya tsaya ce ina wanda aka yi kara ce gani ce kuma kan ka zauna ka rika kallon sa da ya koma ya zauna yana kallon wannan na tsayan to sai shi mafucin nan sai ce ina wane wato me wa mutane bulalan an yi laifi ya ce gani ya ce zo ina bulala da ake hukunci da ita ya ce ga ka ya ce to zo kinkin tsa malam mai bulala ya kinkin tsa gyara tufansa ya tuɓe ya tsamara mai kyau ya ɗauki bulala inda mutumin ya tsaya shi wanda yake shan ƙanshin miyan nan inuwa su sai ta miƙe wajen sai ce ka dubi inuwan nan kai mata bulala tamanin aka dubi inuwan nan kai ta zumbuɗa mata bulala sai da aka yi mata tamanin yace to an an biya ka kanshin miyar ka yace ha yace wani irin hukunci ne wannan inuwa tana jin zafi ne kanshin miya na kosar da mutum ne kaga ilimi kenan wa farko kullun zai ilimi alƙali abin ya rikita sai mutum Allah ya taimake shi da haka duk lokacin da Allah ya nufi babba zai samu alheri sai ba shi na bayansa na kirki duk lokacin da zai abu ba daidai ba sai su tuna masa sai su gyara masa to Allah muna sutura jama'a ya kamata mu kwana anan saboda wato da yake da nan gurin bai dace mu kwabin ƙara aya ta wato ubangiji ya ce fa izlam ya tubi shuhada'i tunda mai wa Aisha ƙaryan nan bai zo da shaida guda huku ba to lalle fa ulaika wannan masu irin shaida ƙarya ba ma shi kaɗai ba duk wanda zai zata wani mutum alherin sharri ko bai kace da akai ba Allah ya ce inda Allah a wajen Allah masu irin wannan kuma kadibun su ne makaryata ka san ko makaryaci shine dan wuta ƙarya ta fi zuwa zunubi dan yawancin zina an za a tafi an hada ta da ƙarya sai an shirya ƙarya sannan zina ta tabbata Allah ya kiyaye mu mun ka ga ita zina kana yi ne kai kanka da kai da wacce kuka zinar ku kuke zuwa to in kai wani ƙarya ku gashi shi ba ruwansa ka cutu ka cuce shi ka cuci mala'iku duk waɗanda dai suke sai ka cuce su kuma sannan ƙaryan nan ba wani abu za ka samu ba Allah ya kiyaye mu to shi za Allah ya ce duk wanda wani ƙarya bai kashe da hudu ba in dai ka zuna ce to a wajen Allah shine munafiki shine wanda yake Allah ya la'ance shi Allah ya kiyaye mu to me kace
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما بلدتم فيه عذاب أليم Ubangiji ya ce walau lafarin la alaikum ba dan baiwar Allah gare mu ba masu irin wannan abin da suke kage ba dan baiwar Allah da ya mana ba warhamatu da jin kan Allah fi duniya a rayuwar duniya wa lafiya da daren karshe ba laifin nan da aka yi fa na kazab lamasa kun yi ma faratu Allah ya ce wallahi azabun azimun azaba mai tsananin gaske lamasa kun da ta kama ku duk wanda ya wani ƙarya ta kazab ba dan rahamar Allah da yayi na jinkiri sai an ji laraba Allah ya ce da daga nan duniya sai aiko da wuta cikin shi haka mugun sako ne Allah kiyaye mu da shi to
إن تلقونه بألسنتهم وتقولون بأفواههم ما ليس لكم به علم
wata su bunu kayyana وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Ubangiji ya ce in suniyar da talakaunahu kuka haɗar da wannan magana ta ƙarya da alisinatukum da harshen ku ba ku gaji ba ku gani ba kuka kawo shi kuka shirya kuna gaya kuna ta aiwa ne halinsa kaza ne wanta halinta kaza ne ku bar ganinsa ba mutumin kirki bane kawai kuka tsira abin Allah ya ce wallahi wata kuluna kuna faɗar maganar bi a fawaye kun da bakin kuna yaya ta dan mutum ya bakin jini a rika la'anta sa a ganshi ba da daraja Allah ya ce ma laysa lakum bi ilmun abinda kuke faɗan nan ku ba ku gani ba haka kawai dan ba ka son mutum ka rike masa ƙarya wa tasibuna wahayyina wannan ƙarya kuma kuna zaton wai laifi ne dan sassauka ba mai nauyi bane wai ma ba komai a zaton ku wa huwa inda Allah azimun wannan abu a wajen Allah kuma babba ne Allah ya ce qazab a wajen Allah babba ne jama'a Allah ya kiyaye mu da qazab wato shi qazab ƙarya ce wacce take tayi daban da kowace ƙarya abu ne baka ji shi hakika ba ka gan shi hakika ba mugun abu ne kuma ka gaya mutumin da yake in ka gaya masa ka yi masa tabo kenan daga shi har ƴaƴan sa jikokin sa Allah ya kiyaye mu jama'a za mu kwana anan Allah ya ba mu albarka alqur'ani Allah ya sa wannan kissa da muka yi ta amfane mu mu lura da abin da ya gudana in ya same mu kar mu bakin ciki mu rudi kuma Allah ya sa in Allah ya yi mana bala'in mu gode wa Allah kamar yadda ubangiji ya hori a manzo Allah yake ya ga Aisha ta ce ihmidillah din nan ki gode Allah Allah ya sa duk bala'in da Allah ya yi mana mu gode masa musan kuma shine ya yi mana din akwai wa'azi a cikin surar nan muna nan tafi a hankali mutum zai ji abin da yake lallai in ya rike shi to aljanna kusa ce a gonsa kuma akwai abin da mutum zai ji ya raina shi ji kuma irin zunubin da yake da shi malam sai mutum ya shiga daka ya kuka Allah kiyaye ne wannan yana yin tambaya akan wato yace ya manta da sallar isha'i wannan sallar isha bai yi ta ba sai da aka bai kuma tuna ba sai da aka yi sati guda tuku sannan sai ya tuna da wannan sallah yace ya zai yi ya rama wannan sallah rama wannan sallah mai sauki ce ai tun da yake ka tabbata sallar isha ce kaɗai ka manta wannan sallah ko da wani zamani ka tuna sai kai alwala in kai alwala ka tada iqama kai niyyar ramo sallar isha kawai abin da za ka kenan ai ka gani jama'a akwai wani abu da muke sakantawa abin kuma yana da tsananin gaske a wajen ramuwa wato alal misali idan mutum ya tuna zamanin da ya tashi yana yana saurayi wato a zamanin samartakarsa ya san yakan yi wasa iri daban-daban alal misali yakan je yawanci gidan da ake tata ko yakan je gidan giya ko kuma yakan je inda ake irin saban nan da yanzu ya yaɗa a duniya shine Suleiman kasan yawanci mai zuwa Suleiman wani yakan yi bashin sallah ko kuma mai shigala da sata ko dara ko kuma ya sha giya ya zo ta kashe shi to yawanci duk ramuwar sallah na hawa kan mutum ko ta kuruciya kawai ta zama tana ɗaukar mutum yana yawaye yana wato sake da sallah to in dai mutum ya san irin wannan kuruciya da ya daga shekararsa goma sha takwas har zuwa zamanin da hankali ya zo masa to wajibi ne a kansa sallar duk da isan yayi daga shekara goma sha takwas zuwa zamanin da ya hankali ya rama wancan sallar ta baya kun ga jama'a ba ma yi sai ɗaiɗai wanda Allah ya warhama su suke yi kuma ko ku a'a mutum ne bai san abin da ake kira tsarki ba bai kuma san abin da ake kira alwala ba bai san hukuncin sallah ba bai san farillar sallah ko sunnarta ba shi dai yana nan ne na ta amma kuma yana yin sallah shi ta wannan sallah da yake idan an ce menene zai gyara ta bai sani ba me zai gyara ma bai sani ba me zai fata ma alwala bai sani ba turan nan kuma sai ya tuna ya ji lalle hakika Allah baya karbar ibada da ba san ta ba zamanin kuma sai dinga neman yadda ake sanin tsarki alwala da kuma sallar kanta to zamanin duk da ya samu wannan ya san su to sallar can da ya ta abi sani ba duk sai ya rama ta mun mai yiwa duka lalatacciya ce sai dai in ya tashi inda yake dama wani ke bi sallah to dama damanta kenan in bi yake idan kuma nan ma ana tsoron alwalar to da aka jama'a a rika yin ramo sallah ita ko ramo sallah na abu ne mai sauki ba ɗaukan ta da zafi ba zamanin da ka san lalle sallan nan ba ka san mai kyau ce domin a iya san ka za ka ɗauka daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza daga shekara hudu ne shekara biyar ne shekara goma ne shekara ishirin ne abin da ka tsayyada lalle a lokacin nan sallah wata na yin ta wata ba na yi wata kuma ni ban sani ba ta yi kyau ba ta yi kyau ba ni ban sani ba wata kuma zan yi ta ba da tsarki ba ma ka san dai sai dai sallah kawai kana yin ta akan gado mun an ɗauki sallah gado mu yanzu mutum uwarsa musulmi ubansa musulmi kawai in ya tare sai ya kama sallah to kaga wannan kowa ba ka'idar sallah ce ba ka'idar sallah ko uwarka da ubanka musulmi ne dole ka nemi yadda za a yi ta ka'ida ce da ita to lokacin duk da mutum ya san haka to sallar duk da yayi imanin ba ta yi daidai ba sai ya rama sai fara da asuba ko da azhar sallar duk lokacin da zai fara hanya biyu ake in ya ga dama duka azhar in ya sallar azhar ko da liman suka yi da liman ya ce assalamu alaikum a maimakon ya tashi na fila sai ya tashi ta da ikama in ya ta da ikama sai ya tuna wata kaza salati kaza wato azhar sai ya tuna wata kaza in ada qaraisa wato kaza salati zuhur farko wato niyyar ramuwar sallah azhar farilla to sai sai ce Allahu akbar sai raka'a hudu kamar yadda yake yin ta kowace azhar sai salama idan la'asar sai ya zo da liman